الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبرت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقما برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد كلي ومن سراجه يتدى يعني سنورنا adibo shi ya tashe ta ta koma shan ta tai can cikin makaranta yan da mata ta bismillahir rahmanir rahim a jiya cikin karatunmu ana magana da ƙaruna da shi da jama'a ce suna ƙaddamar da nasiha gare shi lokacin da suke kaddamar da nasiha gare a kunga ya ƙi yadda da nasihar da suka yi mashi saboda haka bai ji daɗin da ya aka yi mai nasiha ya ji tsoron Allah ga abin da Allah ya bashi ba saboda ɗagawa ce ƙala inna ma utitu ala ilmi indi yace ai wannan dukiya da kun ka gani gare ni an bani ita bisa ga ilimi daga wuri na wato ni na san da ma hanyoyin da aka bada kuɗi na ƙware na da bada kuɗi shi yasa ni samu wannan dukiyar Allah ya ce awalam ya alam shin shi na bai sani ba annallaha qad halaka min qablihi min quruni haƙiƙa Allah ya halaka jama'a da yawa gabani nai man huwa ashaddu minhu quwwa wanda sun kai shi tsananin ƙarhi in ƙarhin jiki yaka gani bai san akwai wanda sun kai shi ƙarhin jiki ba in dukiya da yawa yaka gani wa aka sarra jama'a bai sa akwai wanda sun kahi shi tara dukiya da yawa ba bai sa akwai wanda sun kahi shi tara dukiya da yawa ba kuma duka da sun ka taba Allah Allah ya halaka su wala yusala an dhunubihim almujrimuna ba a tambayan masu laihi game da zunuban su saboda wato mai laihi duk ya san mai laihi na to wannan ashe wannan magana ba ta yi mai dadi ba sai ya shiga gida fakharaja ala qaumihi sai ya fito ga mutane na fi zinati da kawace an ce ya fito da ƴan mata da ƴan bana kuma cikin tsiraici ya fito da su don ya banna ma annabi Musa rai saboda shi kana min qaumin Musa ya zamo cikin mutanen annabi Musa don haka abinda duk annabi Musa bai so ya san shi tunda yana tare da annabi Musa saboda haka ya sa annabi Musa ba ya son hita ta jahiliya ga maza da mata bai son hita ta tsiraici kuma saboda haka ya ce yayi wannan hitar da shi da 'yan mata da 'yan banawa ƙanana to lokacin da Musa ke wa'azi sai ya biyo majalisar Musa da wannan tsiraici qala alladhina yuriduna hayata ad-dunya wa'annan da ka son rayuwar duniya matasa kenan suka ga mata na tahiya da tsiraici mai muni kwarai sai suka mai da hankalinsu ga wannan majalisa gaba ɗaya sun kai ta batun karatu annabi Musa suna cewa ya laita lana kaicinmu da a ce lana mithila ma'uti ya ƙaruna da a ce muna da irin dukiyar gada an ka ba ƙaruna mu ma da sai mu te mu taho da ƴan mata haka nan mu ma mu ji daɗi wanda ya ji daɗi kai kai innahu la zu hazzan azima lalle shi ba yana da babban rabo a wurin Allah saboda kun san su abin nan jahilai wato ganin suka yi in mutum ya samu dama yana sabo ganin suka yi wato kamar alama ce ta so daga Allah zuwa gare shi shi yasa kuwa ganin daga yara an tadda su a uwayensu na son alheri gare su sun kawo su makaranta amma zaune ɗai suke makaranta zukatansu na can wajen 'yan iska da sa ganin suna ayyuka na iskanci daban-daban duk zukatansu suna can su a agaba gare su ga su an kawo su makaranta amma ba makaranta agabansu ba saboda ba su da abin da za su yi na babansu ya kawo su ya ce sai sun yi karatu to suna karatu amma hankalinsu na ga harkar banza ta daban to lokacin nan daɗa majalisa ta yi ƙarfin annabi musa shi ɗai saboda haka annabi musa na buƙatar mataimaka wayannan mataimaka na annabi musa su ne almajirai nai masu abin na aƙida irin tashi tunda shi ƙaruna almajiri ne na amma yanzu ya canza aƙida wa qala alladhina utul ilma wa inna almajirina annabi Musa wato masu ilimi sai suka ta suka kama mai wa'azi suna cewa kai jama'a wailakum kai tonku sawabullahi khairun ladar Allah ta dar alheri liman amana ga duk wanda yayi imani wa amila salihan yayi aiki na kwarai ba abinda an ka ba ƙaruna ba lada Allah ta yi alheri ya ku jama'a amma wala yulqaha illa sabiruna ba mai samun lada ga ta Allah sai masu hankuri haka dai malamai suka kama ma annabi Musa wannan wa'azi amma matasa ba su yi hankali ba ba su gane alaje ƙaruna ya ɗauko muguwa hanya ba sai da ya kai ga abin nan Musa ya yi hushi da shi domin mutuna Allah duwa da yake hushi ne hushin Allah na in ka ga ya hushi abinda Allah ka hushi da shi shine a hushi ne to an cimma annabi Musa don an taba Allah Musa yayi hushi sai yaje yana gaya ma Allah karu ne yayi min kaza yayi min kaza ya Allah ka yi min magani ne yace Musa na ba ƙasa umarni ta yi maka da'a abinda duk kaka so ga karu ne te kai mai kun ga an cimma iyaka ƙaruna saboda Allah ya yi hushi da shi sai Musa ya zo ya iske shi zaune bisa gado nai ya sako ƙawahu nai ƙasa yana bisa gado ‘yan hwada suna suna suna waje Musa ya shiga ciki ya ce ya addu kuzihi ya ƙasa ke kama shi ƙasa ta kama gado tana ja ne har ƙawahun ƙaruna sun ka kawo ga ƙasa sai ya ce ya Musa, ka yi wa zumantar da a tsakanina da kai ka raga min. Musa ya ce, ya abdu, kuzihi, ya ƙasa na ce ki kama shi, Musa ya husata. Mala haka yake Musa na haɗin ya abdu, kuzihi, ya abdu, kuzihi, ha an ka kai waya ne ɗaya a saura ta haɗe. Yana haɗin Musa, ka yi wa zumantar da a tsakanina da kai ka raga min. Musa ya ce ya abdu kuzihi sai ƙasa ta haɗe shi. Musa ya dawo ya gaya ma Allah na umarce ta ta kama shi ta kama shi amma lokacin kaji kaji abin da ya ce ya ce in raga mai ya ce ya Musa inda ya kira ni lokacin nan da na tsira da shi. Inda ya kire ni ni da na tsira da shi. Amma abin da ya hallaka ƙaruna ji da kai baya iya kira Allah girma ne yana ganin ya yi ƙarfi ya ce Allah ka kare ni Allah ya ce faka samna bihi muka shahe ƙasa da ƙaruna wa ka samna bihi wa bi daril ad bayan mun sa mun shahe ƙasa da shi sai ƴan shamiya sun ka dora yawo suna cewa Musa ya halaka shi na don ya kwashe mai dukiya da wansa yake rana ta biyu sai Allah ya ce ƙasar ma gidan ma a shahi da shi وما كان لهم من فئة ينصرون ومن دون الله baya da wasu jama'a da za su taimake shi waɗanda ba Allah ba wa ma kana min muntasiri ne kun bai cikin waɗanda Allah ka taimako ina ɗan shamiya sun wace eh dukiya ta ƙare su kuma sun wace wa azbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi wa'annan da sun kai gurin matsayi na jiya sai ga su sun dawo suna cewa abin na sun dawo suna cewa wai ka annan Allah yabsudur rizqa liman yasha kai co Allah mai iko ka Allah yana fadada arziki ga wanda ya ga dama yau karuna kamar babu shi liman ya sha wa min ibadi wa ya qadir kuma Allah na kuntata ga wanda ya ga dama yau ga mu talakawa yau ga mu da ran mu karuna babu shi laula amanna Allahu alaina in ba don da Allah ya baiwa gare mu ba la khasafa bina wallahi mu ma da ya shahi kasa da mu don babu shakka jiya da sun ka doro haɗin ya laita lana mithla ma utiya qarun inda an ba su abin da aka bashi da sun yi kamar wanda ya suma da an shahe su da haka yanzu sun tsere shi na suka cewa laula amanna Allahu alaina ba don da Allah ya yi baiwa gare mu ba la khasafa bina da ya shahe da mu da ya shahe kasa da mu wai ka annahu wai abin mamaki ka annahu la yablughu kafiruna kaci dai Allah bai ba da rabo ga kahirai haka Allah yake bai ba da rabo ga kahirai to ƴan uwa abin da naka so ku lura da shi kun ga dai ƙarunu yayi takama yayi alfahari kuma kun ga ƙarshen takama inda ya kai shi kun ga ƙarshen alfahari inda ya kai shi to haka takama take koyaushe haka alfahari yake koyaushe duk mutumin da ya ce yana ji da kai yana ganin shi wata tsiyana duk abin da ya samu bi shi da kallo Allah wallahi yuhibbul farihin tun jiya ya gabata Allah bai son masu takama farhu badarin Allah ba ya so su saboda haka wanda kun ka ga Allah ya yi makarunu kun ga karunu mai kuɗi na su kuɗi haka nan na suke sai ka kana tare da mutum lahiya lau da yayi kuɗi sai ya dora ganin wai dole ka bi shi dole kai mai biyayya idan baka bi shi ba sai ya dora tunanin inda zai yi faɗa da kai ya yi banza da kai wai kai ba na kwarai kake ba yanzu tun da kai ba kabi ne saboda haka abin da ya kai ƙarunu ga abin da ya kai ƙarunu ke na yanzu to da ku nake ku matasa ƙarunin matashi na kamar da kunka kuke matasa dukiya ga matashi ba unhwani abbata ba abbata da ba amma rashin unhwanin dukiya ga matashi ya yi unhwanin ta yawa dukiya ba unwani abba ta daga matashi ba amma dai rashinta ya yi unwani ga matashi dukiya inda take da unwani ga dattijo baya da ƙarfi da zai iya zuwa ya bido in an ba shi zai rika dan kwatantawa to nan take da unwani amma yaro ko a baka dukiya ko ka a baka kana iya rayuwa an ba ragwan ɗa ka zama ba duk inda aka zuwa a yi haki ko gabas ko yamma kana iya zuwa kayo shi duk inda aka zuwa a yi aiki ga aiki kana iya zuwa kayo ka samu abinci to a aje ma dukiyar nan a hana maka ita sannan sai ka kai lokacin da kaka buƙatar taimako ba ka iya taimakon kanka bai ɗan taimako ka kai a ce to an shiga ta to ya yi alheri to ka ga saboda yana yaro yana iyawa saboda yana yaro yana iyawa shi ba inda kana yaro in ka ga yaro ya yi zaune an ce wai mai eci da mata ta yi ragon ɗana in ba ragon ɗana ba duk inda aka rayuwa yana iya rayuwa to sannan ita dukiya tana da wani abu inda duk yaro ya rika ta da waya ta bashi lahiya ba ta kada shi ga wani hadari ba mulki inda duk yaro ya rika shi da waya ya bashi lahiya bai kada shi ga wani hadari ba waɗanga abubuwa guda biyu ko da aka tsuwa dukiyar ta ƙare don in kuka diwa za ku ga in kun kasa masu kuɗin da kuke gani waɗanda adda tijawa in kun kasa su goma da waya wata goma ko mutum guda ba ka samu wanda ya tsuho da kuɗi wata goma kana samun mutum guda wata goma kana samun mutum biyu wanda ya tsuho da kuɗi casar da ya kai bida abinai a dukiya ta taushe shi cin daɗi da yake yana takama yana ƙalla waɗanda ya gada maƙallewa bai sani ba nan lokacin ƙalla shi na nan ta yi nan gaba saboda ka matasa ku bacewa Allah ya ba ku kuɗi ku ci ya tuha muku asiri ku bari in kun ka kai gaba lokacin da ko a ba ku kuɗi ko ka a ba ku kuɗi ko walaƙanta don in mutum ya kai wani lokaci to ko ya samu taimako ko shi walakanta amma bai iya bidowa to wannan lokaci dukiya ta yi unwani sai Allah ya baka abinka sai ka ci daɗinka lahiya lau amma in ka canye daɗi yanzu ko ba a baka ba kana iya rayuwa an ka kai lokacin da baka iya rayuwa sai an baka kuma babu to kun dai ji alhaji karuna ko kun ji takama da tassa shi kun ji wanda ya ƙare to haka nan al'amari yake na takama a nan garin nake a wani har gidanmu har bakin gidanmu yatta yana cewa ɗiyan maciyata ɗiyan talakawa ɗiyan kaza ɗiyan kaza ko hana kaza ko hana ayi kaza ran nan direba na gashi nan mun ka iske shi da mota ce tsakani da Allah motar nan ga dewa ne ka ganin ta ya Allah ya so yanzu sayan ta sai an gwangwani duk ina jin daɗin da an kai ya ƙare direba na ta yi mai oda ta yi abba ta yi ɗan hawan nan da ya ka gani ba ta iya haye shi na ko da hankali na na wani giye ko da na giye yana ta oda yana ta oda sai na diwo kai kaka ko mai oda bari in ka gauri ka wuce baka san kowane na ba baka san inda an kai to ba duniya ta ta tafi eh ta tafi muka biyo da motar mu ga sanan bebbe kamar hadari mun ka wuce ita ba ta kama ba ta da kyau da talakkan da kai mai kuɗi duk Allah abda ku ta kawami za ka yi wani ya yi irin wannan shi ko na gane shi wata rana ba da wanga direba na ba da wani direba na yana ce mai oda mashin na gare shi malam an ya ka haye tsakiyar goda mai yaƙi dagawa ko mashin ɗin bai iya tafiya sannu sannu yana ce mai oda ya ba shi hanya wannan diba sai na diba ido da na gane ko wani na na ce mai kakka sake mai oda kakka sake mai oda bishi a hankali in ka gauro wuce aka wuce muna kai wani wuri wani abin nan mai mota ya to daga banai yana dan gwamcewa mai motar na wuce ni ce ta kar sauri ka wuce shi kin bai dawo mana tsaki hanya ba mun ka wuce mun ka taya duniya ta tahi wannan mashin nashi in Allah ya so banza ta yana dubu talatin ina motoci amma sannan ‘yan labunin tuma, ‘yan maciyata, ɗiyan talakawa, ɗiyan min, kai ba ka san abin da Allah ya aje ma waɗannan da kaka ɓaci ba, kai ba ka san abin da Allah ya aje maka nan gaba ba. Ki ƙoƙari ka zama lahiya bari ɓacin mutane ka nemi musu abin ga, ka nemi musu ɗaukar kai kana ganin wai kai wata tsiya ce. To irin waɗannan suna nan da yawa cikin garin ga waɗanda adda irin waɗannan abubuwa. suna nan wasu bai kashe su ba suna nan da ransu sun faɗi duk abin da sun ka faɗi ba mu mance ba don da mu ake komi aka faɗi an faɗa mana kuma ga munan kuma ga sunan bai kashe mu bai kashe su ba saboda ku bar takama ku bar takama in ya ba ku komai godiya la in shakartum la azidannakum in kun ka gode zan muku ƙari ku yi mai godiya ba yawo kuka kuna ɓacin mutane kuna ce musu ɗiyan maciyata wani da kawadan ɗiyan maciyata wa ubane ba bai mallaki dubu goma ba kuma wai don shi yana da kuɗi kuɗi na ko ubane bai taimako wai yana ce mutane ɗiyan maciyata ko ubane bai taimako da su ubane bai da dubu goma ko jaki ko jaki bai da amma wai shi ya samu wai ce mutane da yan macata ya kai wannan ɗabi'a tana nan ta yi yawa nan gani da yan macata ɗiyan talakawa to kuma wannan tabi'a ba ta da kyau albari bai kai mai shi ga haihuwa ɗa mai ido Allah ya kare mu to bayan Allah ya hallaka ƙaruna kun ga Musa na nan Allah ya gwada Musa abin da ya kaso ga maki ne ƙaruna, da ƙaruna da Musa ɗanwa da ɗan ƙane suke. Amma wai ya kuɗi wai dole Musa ya gaisai. Musa da annabin Allah wai tun da bai da kuɗi shi ya da kuɗi dole Musa ya gaisai. Kai kana ma gaban Musa Allah. kana ma gaba Musa almajiri in dai almajirin kwarai na shi abin mutane ma yana gaba gare shi Allah in dai almajirin kwarai na abin mutane ma yana gaba gare Allah su da abda abu duka sai wanda sun ka yamma to wanda ya dogara ga Allah duk kaya ba ga Allah suke ba to ku da abda abu ko ka ko ka tawabi daga wani ku da kayan kuna ko ayan da agare na kuna ko ayan da agare na kuna kaka dawo ka dubar da mutunci kaka dawo kana walakanta kanka kai rike Allah da kyau radda ka samu abinci mai dadi ka ci radda ba samu ba ka ka ka samu na ma'u eh ka samu na ma'u ka sha suna maganin yawa suna maganin yawa Allah ya gafarta mana Allah ya ƙara mana imani Abu Zar ya ce da muka taimaka ba mu da abinci mun kai ta shan ruwa ya ce ha abin nan cikin mu nan gehen cikin mu ya kwanta ya ya sha raba ya koma ya kwanta ya gudan katu har ta bata tsoko ruwa na muka sha ko yace ba wani abu ba ai ruwa da kowa gani ne amana in ka samu ka ci dadi in baka samu baka yi hankuri amma kakka ɓace kowa ka bacewa mutane ɗiyan talakawa ɗiyan maciyata kun jiya da ku nike matasa kuna a tarshe baya gare ni dama gare ni da hauni garar kwa samu ya yi Allah godiya kwa samu ya yi Allah godiya ina ba ku wanga ɗan tarihi na don ku ji wa'anda abin nan wa'anda suka yi abin da ba daidai ba da Allah ya yi musu wasu suna nan tare da ku inda kun san tarihin su da kun yi dariya suna nan tare da ku yanzu yanzu idan na tashi bayan la'asar na bi hanyar ga na kai tasha na gangara zuwa gida Allah ɗaya san waɗanda zan gani waɗanda adda waɗanda sun kai takama yanzu ko da komi ba su da komi ba su da wanda duk kabba naira dubu sai ce na gode ita duniya haka nan na take ba a takama da ita ko babbacin mutane don kun samu duniya ku babbace mutane don kun samu duniya Allah ya gafarta mana tilka darul akhirah tilka darul akhirah naj'alha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة وانشان جدان الآخرة na ji alhalin ladina la yurido na uluwan fil'addi muna sanya gidan lahira ga waɗanda ba su nihin girman kai cikin ƙasa wala fasada ba su nihin aikata barna cikin ƙasa su muka ba gidan lahira wala aqibatu samun ƙarshe mai kyau lil muttaqina ya tabbata ga masu takawa Allah ka samu cikin su ba harko mai kyau ba ƙarshe mai kyau don Allah ya baka kuɗi harko ba shi a alama yarda Allah gare ka ba ya baka ƙarshe mai kyau ka yi ƙarshe mai kyau in ma dukiyar ta kaka ji ka ƙari da ita ga ta tashe to amma don an baka kuɗi daga harko ka ɓaci mutane ka ce musu ɗiyan maciyata ɗiyan talakawa ɗiyan wawaye duk ka gama ka koma ɗan wawa kai ma ko da lokaci ya kasance ka zama dan wawa Allah ya gafarta mana Allah ka samu yake kyawun ƙarshe Allah ka samu yake kyawun ƙarshe man ja bil hasanati man ja bil hasanati falahu khayrun minha ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون
to in an je lahira man ja bil hasanati wanda ya zo da aiki kyakkyawa falahu khairun min hadha a bashi abin da ya dara abin da ya zo da shi duk wanda ya zo da guda akalla a bashi goma in an je ranar lahira waman ja'a bi sayyi'ati wanda yazo da mara kyau wala yujzal ladina amilu sayyi'ati wa'anda suka aikata ayyuka mara kyau ba a saka musu da komi illa ma kanu ya amaluna sai abin da suka kasance suna aikatawa saboda haka a yi ƙoƙari a aikata kyakkyawan ayyuka a yi ta kyakkyawan ayyuka ɗan abin da Allah ya hore maka na lahiya yawan hani da ya ta ka yi ayyuka masu kyau ɗan abin da ya hore maka na ilimi yi ƙoƙari ka yi ayyuka da shi masu kyau ɗan abin da ya hore maka na dukiya yi ƙoƙari ka yi ayyuka da shi masu kyau ɗan abin da ya hore maka na mulki da ɗaukaka yi ƙoƙari ka yi ayyuka da shi masu kyau rayuwa ce ba ta tabbata kuma gaibi ne Allah ɗaya ya sa abin da ya aje ma kowa mutum za ka gani ka gane shi a akwaya bai da mutunci ga kowa ashe nan gaba duk garinsa ya kowa daraja baka sani ba gaibi na za ka ga mutum kowa na darajan tashi kowa na girmama shi shi babban mutum na kowa yana girmama shi kowa na darajan tashi wani lokaci sai ya dawo ya koma kamar kama abin nan mahaukacin kare ko gane dutse ya kasa mai in ma bai sa dutse ba da ya gane kokari ya kai aga mutumin nan can bari ya tashi ka hito shi azamin lalura da an gane ka kowa boyewa ya kai don kakka azamai lalura duk ina abin da ka mallaka ya ƙare duniya ta gaibe ne ba wanda ya sa abin da an ka boye mai daukaka da an ka ɓoye ma wancan baka santa ba walaƙancin da an ka ɓoye ma baka san shi ba ku bi abin a hankali kowa ya bi abin a hankali Allah shi ya sa abin da ya ɓoye ma kowa ka sa mai kyakkyawan ƙarshe ya rahman to duka wannan ana magana ne da mai gidanmu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam innal ladhi farada alayka alqur'ana
إلى معاد والرب أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين Allah ya yi ba annabi ne hankuri an ce lokacin da annabi mu an ka kore daga garin Makka da ya fito daga abin nan garu sauyi garu abin nan garu Uh, sauri wato lokacin da ya sauko daga wurin nan sai ya dibe makka sai ya yi kuka garinsu na na an kayaye shi amma gashi yanzu saboda ɗai ya ce Allah ya ce gashi an koro shi sai jibril ya ce mai ya ba shi hankuri ya ce Allah ya ce a faɗa maka innal ladhi farada alayka alqur'ana lalle Allah da ya farlanta maka aiki da alqur'ani har abin da ya ce maka dinga ya ce ma ya ce ka yi hankuri lara duka ila ma'adi zai dawo da kai ga makomarka ka yi hankuri zai dawo da kai makka ƙurrabi a halin man ja abil huda ka ce ubangiji na ya san wanda ya zo da shirya wa man huwa fi dalalin mubin kuma ya san wanda a cikin bata bayyanan ne wa ma kunta tarju an yulqa ilayka
إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين
kuma ka sani wannan baiwa da Allah ya maka ita baka yi zatonta ba wa ma kunta tarju an yulqa ilaikal kitab wannan littafi na Qur'ani da aka kado gare ka baka yi zaton a kado shi gare ka ba a to yana daji yana ga aiki ya yi kiwo ga bakwai a bashi kuɗi ya taho ya sai abinci ya koma daji ko gari bai zama bai da mai ciyar da shi in ba Allah ba baba ne ya rasu inna ta ta rasu a kaka ne ya rasu ƙanin abin na uwan uba ne abu ɗalibi shi ma ya rasu baya da kowa sai Allah mata guda gare shi Khadija ita ɗiyan manyan mutane ta ko mai hali ta tana kama mai to ita ma ta rasu. Saboda haka gashi nan cikin halin la haula la quwwata illa billahi. Saboda haka Allah ya ce ka yi hankuri, ai ba ka yi zaton an yi ilaikal kitabu a jiwa maka wannan littafi gare ka ba illa rahmatan min rabbik. rahama ce kawai daga Allah Ubangijinka ya tausaya ma, ai ba kai zaton ka samu wannan ba, ba ku ganin hacciya sun ka yi a me yasa ba a aiko da wani laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim misa ba a saukar da wannan alqur'ani ga manyan mutane biyu cikin alƙaryar nan biyu ba kun ga su suna ganin wanga ba kowa na ba ya za a bashi alhali shi Allah ya san inda ya ka'azawa wallahu ya alama haisu ya ji alu risalata Allah ya san inda ya kasa manzanci ne saboda haka wannan abu ba ka yi zaton ka same shi ba tsakani da Allah ko shi bai zaton ya samu wannan mukamin ba amma Allah ya zaɓe shi ya tsarkake shi saboda dibin zuciya ce ta yi ta kowa cancanta da wannan aiki Allah ya ce illa rahmatan min rabbik sai don tausayi daga Allah ubangijinka Allah ya baka ba don wani abu ba sai don rahama gare ka fala takunanna zahiran lil kafirin don haka kada ka zama mai taimakawa ga kahire da mukamin ga naka kakkai unhwani da mukamin ga ka dora kare kafirci kamar da kuka jin wasu na yi ai kahiri ma ya hi musulmi ai mulkin kariya musulmi na hane ka Allah ya ce wal kafiruna hum zalimuna ka ce a Allah ba haka nan na ba kahirai sun yi musulmi na ne ka da wannan fala ta kunan na zahirar lai kafiri kama jikinka inda ka ka iya magana in magana inda ba ka iya magana kama bakinka fala ta kunan na zahirar lai kafiri wala ya suddan naka ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ انزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين wala ya suddannaka tun da dai Allah ya zaɓo ka da kai ne ya baka mukamin ga to wala ya suddannaka ana ayati Allah ba da iz unzila ilayka kada wani ya danne ka ga ayoyin Allah bayan an sauka gare ka in dai ka gane gaskiya kowa kakkawa biyayya ga warinta kowa da kowa kakkai mai biyayya ga warinta in dai ka gane ta matsala inda take in baka gane ba amma in dai ka gane to wala yasuddannaka anha kada wani ya danne ka gare ta ba da unzila ilayka ba an saukar da ita gare ka kuma kakka ja da baya shi sha'anin sha'ani irin wannan wato sha'ani na da'awa so yake dare da rana in mutum ya samu dama shi da'awa wada'u ila rabbika kai ta kira zuwa ga Allah ubangijinka wadau ila rabbika kai ta kira zuwa ga Allah ubangijinka wala takunanna minal mushrikin kakka yadda ka zama cikin mushrikai duk wanda al'amura sun ka kasance kakka yadda ka zama cikin mushrikai kuma wala tadawa ma Allahi
ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون wala tadawa ma Allahi ilahan akhara kada ka bauta ma wani abin bauta tare da Allah kai dai ya kokari ka kadaita Allah duk abin da za a yi kakka ja da baya ga sha'anin da Allah ya umarce ka ita ɗaukaka ga Allah in ya shirya ka sai ka ga mutum in Allah ya taimakai sai ka ga duwa da yake cikin matsala baya barin magana Allah sai ya zan koyo shi yana tare da Allah bai barin aikin Allah ku dibi kisan Musa shekaran jiya gashi yana gudu yana gudu amma ya iske abin nan ah, ah, ya iske ah, yara suna ban- suna sun taho ban ruwa yadda an doke dutse an dade bakin rijiya ga su ba su yi- ba su yi ban ruwa ba Shina cikin gudu biyu shi an kai amma sai da ya tsaya ya aikin Allah sannan ya ba su ruwa. To, shi mutuna Allah, duk halin da ya samu kai ne bai bari aikin Allah. Duk halin da ya samu kai ne sai dai yana yin wanda yaka iyawa. Don akwai abin da kaka iyawa wani lokaci, wani lokaci ba ka iya yi ne. To, mutuna Allah, abin da duk yaka iyawa, kowane lokaci na bai bari aikin Allah. Kun gani abin nan, a- a- an- annabi Musa an ga da muke magana, kun ga abin da ya kai shi ga haɗarin da ha- an ka nemi a kashe shi, wani talakana ya gani ya taimaka, taimakon masu ƙaramin ƙarhi na. daga nan an ka ce a kamo shi a kashe shi ya gudu amma yana cikin gudu kuma ya gano wasu masu karamin ƙari kuma sai da ya koma tsayawa waje da min duniya mamara a ce ne ta zudani ƙara ma ka ɗabu kuma to haka nan sha'anin Allah yake kakku ba aikin Allah duwa da kuke kakku ba aikin Allah Allah ya ganar da ku kuma kun gane aikin Allah ko yaushe kakku ba yi ne ko da dare ko da rana ko kan hanya ko zaune gida illa dai kowannen ku zai yi wanda yaka iyawa na kowannen ku zai yi wanda yaka iyawa akwai aikin Allah na magana wannan bai da wahala na magana wannan bai da wahala shi ya kone zama banza ka tara mutane dai ana jama ƙur'ani kana fasara wannan shi ya kone rashin wahala eh to wace wahala a ciki kana zaune wace wahala a ciki zaune kake ai babu abin da a ciki ne tunda ba ba wani motsi na haka na jiki ba to irin wannan kaga kai irin wannan da kaka iyawa in ka tayi kuma ka ga na kuɗi kuɗin da kaka iyawa kakka doke kuɗin cewa ne in ka hada kuɗin masara kakka ce wallahi ya bani tausayi da tijon nan ko mutuwa zai kai kuɗin masara a bada masara in ka kai musu nasu sannan ka to ka bi da abin taimako ne an ce haƙƙi yana ga wanda ya riga mutanen gidanka su sun ka rige wanga tahowa inda kake shi yanzu ya taho su tun shekara na sun ka taho inda kake to haƙƙi na ga wanda ya fara tahowa a kai musu nasu in an ka kai wajen inda matsala take ka ce ban sai nama ba wannan sai nama ba dole na ba kana iya ɗaukar kuɗin sai nama kai alheri da su wannan shi ba dole ba ne amma da wasu malamai sun ce in akwai hali cewa ne dole na saboda haka a yi cewa ne wanda an ka san daituwan na iya ciwa da shi in shinkawa ta an ka dawa tana iya ciwa da shi ba dole sai an sa kayan daɗi ba wadda dai an ka san tana iya ciwa shi dole na yanzu kun ga in mutum kamar mutum na oke na in ya samu shinkawa in kamar mutum na oke na ba dole sai an miya ba sai a sawo mai a ruba ba shi ga abin nan ga wuta sai a tattara ma kowa a watsa gishiri in in mutuna oke na amma in mutuna sabon gari na to a ɗaya miya in mutuna sabon gari na ɗaya miya don yara ba su saba da watsa masa mai da bisa ba kowane gwargwado ne ko ne gwargwado ne to ka gani yanzu in kauye in kauye na can wani kauye haka in ka samu kulikulin ka kasayi an ka watsa da gishiri ba komai ba abida komai ba abida yi watsa a watsa kulikuli dai a watsa gishiri shi kenan shi kenan a markaɗe to ala'ayi ta halin dai a dai tabbatar da an nema ma iyali nasu nasu ba a kyauta da shi shi ne ka so ku gani kuma ba a walakanta shi sai an tabbatar da sun samu nasu sun rika abincin su to sannan abin da ya biyo baya a yi alheri wannan yana da kyau abin da ya biyo baya a yi alheri to haka dai kada kowanku ya bar ayyuka alheri su kuce mai ko na ilimi ko na magana ko na aiki ko wani iri dai aikin alheri amma dai wala ta da ma Allah ilahan akhar kakka bauta wani abin bauta tare da Allah ko la ilaha illa huwa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kullu shay'in halikun komi da komi nan gaba zai mutu illa wajahu sai aikin da an kai saboda bada yarda Allah shi dai ba zai mutu ba abin da duk za ku yi koyi da Allah kullu shay'in halikun illa wajahu duk abinda an kai zai halaka sai wanda an kai don bai yarda Allah ko kuma kullu shay'in halikun illa wajahu komi zai mutu banda zatin Allah lahul hukumu hukunci ya tabbata ga Allah wa ilaihi turja'una gare shi ake dawowa da ku kun ga wannan sura daga ƙarshen ta ta yi nasihohi ta tuna ma mai gida mai gidanmu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ta tuna mai halin da ya hito baya da baiwar da Allah ya yi mai to ku rika tunawa da irin wannan kai kamin ka to ka dora ce mutane ɗiyan maciyata ɗiyan talakawa tuna gidanku da ka taso tunawa da gidanku yake ba wai don ka to ka yi sabon gida gidanku na can duk katangin ne sun haɗi suna nan katangin ne duk sun haɗi ka dawo nan ka dora ce mutane ɗiyan talaka kai wa ɗami kake ɗami kake kana cewa kai kuɗi gare ka kana nan kana alfahari kana takama ga yannan ubanka can da kannansu da kannan ubanka suna kwana da yawa kuma ka ce mutane ɗayan talakawa to su dai uwayenka na kai ku ɗanwa kake uwayenka na can suna kwana da yawa to mutum tunani ya kai in zai yi magana mutum tunani ya kai duk wanda zai yi magana ya tsaya ya tunani ya sa abin da zai faɗi domin abin da abin da zai faɗi ya zama unhwani gare shi Allah ya taimake mu Allah ya kare mu idan ka zo ka dibi sabon gari za ka ga gidaje na na mana'imta amma duk da ina sun ka hito duk da cikin gari sun ka hito inda matalauta sun ka yawa to Allah shi ka yin bayawa da ya ga dama ai na ga wani har gida ne na tahi don akwai lalurar ta kai ni gidan ya yi gida mai kyau amma da Allah ya so ya mai sai gari ai sai da gidan ne ya koma gidan uba ne Allah ya anshi abin da ya asa gidan da ya rage an gace sai so aka samu jari ya koma shige wannan ta gado ya koma cikin ta kuma yana nan ciki kuma ga dukkan alama abin nan babu alamar yana ko mallaka gida duniya kan sai dai in can to duniya haka nan na take ba ta da tabbas ku ta kama da ita ba ta da tabbas in kun ka samu ku riƙe hannunka ga gaba kana abin da kake hannunka ga gaba ba ta da tabbas Allah ya kare mu da albarka wannan sura da ɗaukaka ta ka taimaka mana Allah ka gafarta mana mu duka ka warkar da mu daga dukkan ciruta matasan gana mu Allah ka shirya muka shirya su Allah ka raba mu ka raba su da takama da alfahari da ji da kai Allah ka raba mu ka raba su da abin da duk baya da kyawu kuma ka taimaka musu yan kasuwan gana mu ka raba su da muguwar sana'a duk sana'a da ka san baka yarda da ita ba Allah ka raba su da ita kuma ka ba su sana'o'i na kwarai kuma ka taimaka musu sana'an nan ta kwarai ta ba su riba mai kyau wadda ta riba da suka samu ga muguwar sana'a da albarka sunayenka ka kare mu ka kare su mu duka Allah ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe ka sa aljanna makoman mu to suratu abin na na kasarsa ta kare sai an kabuci
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين سورة العنكبوتي wato saboda an ambace an kabuti ga waɗanda ke bauta wa Allah ibada su ta yi kama da gidan an kabuti wato gizo-gizo laukanu ya alamun to shi yasa aka ce mata suratul an kabuti alif lam mim ahasiban nasu shin mutane suna zato an yi tura ko a kyale su an yi kunu amanna don dai sun ce mai imani wa hum la nuna ba a jarraba su ba mutane suna zaton don ɗaya sun ce mun yi imani a ƙyale su ba a jarraba su ba matasa wato a kada ku yi zaton imani da Allah ya kyale ku babu jarrabawa in Allah ya jarraba ka da ɗan jarinka ya ƙare, dawo ga Allah kakka yi hushi da shi dawo ga rai ka riƙe ibada ce da ke kuma ka faɗa mai wallahi kushe baka ko kashe baka karance da Allah baka barin gehe ne wallahi baka bari sai ya baka in kai kai baka samu kada wallahi muna nan daram sai ka bani wallahi da ka daga da wurin duk abin da an kai wallahi ban bari wurin ga sai ka bani don in baka ban ban da mai bani sai ka ga ya baka ba ku gane abin nan mace Allah ya yi mace tausayi ga ɗanta in mace ta taho da ɗan ɗanta a ya to ya ga abin da ya kaso gare ta ta yi mai magana ya ƙi bari sai ya ga abin da ya kaso gare ta ya to ya tsaye bakin kowa ta ɗauko kari ta bi shi shawara ki ba ka ce abin ga aidin na aiki ka ɗazikin zuwa kari ta bi shi da gudu ya sheƙa ya to bakin garka ya tsaye ita ko ta yi tsaye ta yi cikin gida ya koma biyo ta yana kuka ta kawo bakin ɗaki ta shiga ɗaki ya yi tsaye bakin kowa ya mata kuka abin nan ya kaso sai ta bashi ta koma ɗauko kare ta biyo shi an kawo bakin garka ta yi tsaye bakin garka ya yi tsaye bakin garka yana kuka tana faɗa ta yi cikin gida ya koma biyo ta ai sai ka ji ta ce shawara ki da ta to an shi ba ta halin ka to Allah ya hita tausayi ga ga bayi ne kun ga an matsa mata na da yayi inda da ta kore ya ta ya ta dai ba ta bashi amma da ta kore ya kitaya ta koma ta kore ya kitaya sai an shirye ba don halin kama to Allah ya yi mace tausayi game da ɗanta ba ta yi tausan Allah ba don haka ko matsa mai abin nan da kai kana so matsa mai ko bai baka ba waɗa mai wallahi baka zuwa ko ina kuma wallahi baka da wani mai baka don haka sai ya baka ka koyi ta yi ka yi ta yi sai ka gaya ce to an shirya yau da gobe yau da gobe kwan matsa kwankwasa kowa sai an bude mai duk wanda ta kullu wanda sun ka kulle ta sun ka shige ce kan matsa bugu yan suna budewa to haka na matsaloli suke kakku damu abinda kun ka gani na jarrabawa ku dawo ga Allah ku yi tsayin ku nan wurin kakku daga kakku ta inda boka kakku ta inda malaman cebu kakku ta inda ɗan sihiri in gwargwadon wada kaka iyawa dai gwargwadon wada kaka iyawa yana nan sane da kai wala karfatan nan ladina min qablin yace lalle man jarraba wanda sun ka wuce gabanin waɗanga na yanzu wala ya'lamanna alladhina wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu lalle Allah zai san wato ya san waɗanda an masu gaskiya zai bayyana su wala ya alamannar kadibina kuma zai sani wato zai bayyana makaryata don ta haka ta hanyar jarraba aka gane abin nan an kai wata cikowa ana ce mata mai makaɗi garinga taccen shuka kowa na ta wata gona bayan cikowa ta wuce can ruwa shinkawa na ƙasa ta noce amma lilim ya ta kai ruwa sun ka jayi baki ɗaya ta kai ko da sun ka jayi ta kowa ta mutu gehen nan mutumin ne yana tare da Allah an ga koma wata ci kowa ba daɗewa ba gona ta ita ta fara rubewa ya bar shi ko can da tare yake da shi saboda haka ga ta noce cikin ruwa amma lilim ya ta kai daga oke maka zuwa kallon gonan nan ta kowa ta mutu tashi ɗaya ba ta mutu ko ba ta yi komi ba lullum ne bakin kirin take amma da aka koma wata ce kowa ai tashi ta fara mutuwa a ya sakai ya sakai ai shi Allah in ka rika shi duk yana rika ka in ko kansa kai sake kai kai Allah ya gafarta mana amma sibal ladina أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله بعاد وهو السميع العليم To, amma hasiban ladina ya amalu na sai a atishin su waɗanda ka aikata ayyuka mara kyau suna zaton an yasbi kuna za su tsere muna. Su mutanen da ka aikata ayyuka mara kyawu kuma sun san aikin da suka yi bai da kyau. Shin suna zaton za su tsere muna? To, in suna wannan zato, sa'a ma ya hakumu na hukuncin da suke yi ya yi muni. Kakka ga kana aikata abin da ka aikata ka ga awa kana iya buwaye Allah. duk waɗanda da kuwa ganin suna yi mai abin da ya saba mai ya kyale su hikima ce ta hukunta haka nan man kana yarju liqa Allah duk wanda ya kasance yana kwaɗayin gamuwa da Allah wato yana tsoron gamuwa da Allah to ya sani fa inna ajalallahi la'ati lalle ajalan Allah yana zuwa duk wanda ya sai yana tsoron gamuwa da Allah to ya sani ajalan Allah yana zuwa fa saboda haka duk abin da kun ka ji Allah ya ce zai yi zai yi to in dai da gaske kuka kuna tsoro ne to ku yi hatara ku bar sabo ne ku bar yaudara ku bar ce amana ku bar zalunci ku bar muguwar sana'a wadda ba ta halal ba ku yi sana'o'i masu kyau waɗanda shari'a ta halitta fa inna ajalallahi la'atin lalle ajalin Allah yana zuwa wa huwa samiu Allah shine mai ji al'alimu kuma shi an masani ya Allah ya sami'u ya alimu ka taimaka mana dukkan mu Allah ka kyautace aqidanmu ka kyautace imaninmu halayenmu da ɗabi'unmu da ayyukanmu da manganunmu Allah ka kyautace su ka fake mana gidajenmu ka fake ɗiya da iyali da zuriya ƙananan su da manya Allah ka yi mana kariya ka kare mu ka kare su daga sharrin kowa da kowa ya sami'u ya alim wa man jahada ومن جاد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين wa man jahada kuma wanda ya jihadi ya yaƙi zuciya ta ya yi aiki na ƙwarai fa inna ma ya jahadi na nafsi dama ya yi jihadi ne don kai ne duk wanda ya ƙoƙari ya yi ayyuka na ƙwarai dama don kansa ya yi ayyuka na ƙwarai ko yashe suna da lada ga azumi sun kai lada don wani aiki in ka yi shi ga azumi to yan azumi ya wuce Allah ɗaya san ya ka aiki na za ka yi kamin ka samu ladan wannan guda da ka yi na azumi Allah ɗaya ne ya san adadin ladan mai azumi saboda haka ku yi ƙoƙari ku yi jihadin kawunan ku ku yaƙi kawunan ku wanda duk yayi jihadi fa inna ma yajahidu li nafsi yana yi ne don uwanin kai ne ba wani na yi don shi ba saboda haka ku tsare sallolin ku da kyau na farilla ku yi sallah asuba masallaci ku yi sallah azhur masallaci ku yi sallah la'asar masallaci ku yi sallah magariba masallaci da isha'i ku yi sallah isha'i kuma in an ka gama ku yi sallah asham in kun ka shiga sallah a shankar ku bari sai liman ya sallama ya yi shafa'i da wuturi ya haito gaba dai sannan ku haito za a ba ku lada wadda ba ku zato za a ba ku lada mai yawa wadda ba ku yi zato ba lada mai yawa Allah zai ba ku inna Allah lagani wa anil alamin lalle Allah ya wadatu ga halittu ne ko sun yi ko ba su yi ba Allah ya wadatu da su aikin bayi bai kara ma Allah wata daukaka rashin aikin bayi bai Allah bai samu Allah na kasa saboda haka koyi don kai ne Allah roƙonka maka ya sami wa alim ka taimaka mana da albarka wannan sura da albarka wayannan surori ka gafarta mana zanuban mu baki daya Allah ka tosaya mana abinda duk kaka son mu yi ka taimake mu mu yi shi Allah ka raba mu da takama Allah ka raba mu da alfahari Allah ka shirya mu ga yin abin da ka ce mu yi saboda kai. Ka nisanta mu ga barin abin da ka ce mu bari, kuma mu bari saboda kai ba don kowa ba. Allah ka gafarta mana, Allah ka yahe mana, Allah ka tosaya mana, Allah ka taimaka mana, Allah ka ƙarfafa mu, Allah ka girmama mu, Allah ka darajanta mu. Allah ga mana muna taruwa mun taru sosai a cikin wannan falo na almasirar jega Allah da albarka sunayenka ka tausaya mana yadda ka tara mu cikin wannan falo Allah da albarka sunayenka Allah ka tara mu cikin aljanna Allah ka tara mu cikin aljanna Allah ɗayan mutane na ga sunan wato don tarbiyya Allah ka kama mana tarbiyyarsu Allah ka kama mana tarbiyyarsu saboda girmanka Allah ka bari ko guda ya lalace bayan ya iso wurin Allah kada ka bari ko guda ya lalace bayan ya iso wurin Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka ka maishe su da duk uwayensu ka so su gane su Allah ka ba su ilimi mai amfani Allah ka ba su ilimi mai albarka Allah ka ba su ilimi na shiga aljanna ka hada ma aljanna tare da su haɗe da dukkan uwayenmu da uwayensu da kakanninsu da yannai da kannai da ɗaya da iyali da zuriyar uwayenmu haɗe da dukkan matayenmu da uwayensu da kakanninsu da yannansu da kannansu haɗe da dukkan ɗaya waɗanga da ka bamu da waɗanda za ka bamu ƙananansu da manyansu mazansu da matansu da albarkar sunayenka Allah ka riƙa mana su Allah ka hake mana su Allah ka tsare mana su Allah ka kare mana su Allah ka kiyaye mana su Allah ka kare mu ka kare su daga sharrin shedan da jama'a ce ka kare mu daga sharrin maza da sharrin mata ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittu Allah da albarka sunayenka Allah ka kara mana imani da lahiya Allah ka warkar da mu Allah ka warkar da marasa lahiyar mu Allah ka warkar da mu ka warkar da bayanka musulmi ko ina suke yare da manya maza da mata muna da bukatu da yawa a wurinka Allah kai ɗaya ka san yawan bukatocin mu Allah ka tosaya mana bukatun nan namu waɗanda ka san maslaha na gare mu nan duniya da lahira Allah ka biya mana su ba da dadewa ba waɗanda kuma ka san ba maslaha bane da albarka sunayenka Allah ka maishe su maslaha kuma ka biya mana su ba da dadewa ba abubuwan duk da muka tsoro na boye da na bayyana na kusa da na nesa na duniya da na lahira Allah ka kare mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka ansa mana addu'o'in mu bayan ka bayan Allah musulmi yare da maya maza da mata waɗanda sun roƙe mu addu'a da waɗanda ba su roƙe mu mun roƙe ka Allah ka shirya su Allah ka kyautace aqida su da imanin su Allah ka gafarta zunuban su Allah ka biya musu bukatun nan nasu na alheri waɗanda ba na alheri ba ko kamar alheri ka biya musu abin nan da suka tsoro duka ka san shi Allah ka kare su saboda albarka sunayenka Allah ka tusaya mana Allah ka taimake mu kada mu sha zahin banza Allah ka taimake mu kada kada mu sha zahin banza Allah ka taimake mu kada mu sha kishirwa banza Allah ka taimake mu kada mu sha yunwa banza Allah ka anshi azumin mu Allah ka anshi azumin mu Allah ka anshi azumin mu Allah ka anshi sauran ibadodin mu dukkan ibadodin mu Allah ka karbe su akwai bayan ka bayan Allah musulmi yare da maya maza da mata suna ta roƙon mu addu'a mun roƙe ka Allah ka tausaya musu Allah ka taimaka musu ka biya musu bukatun nan nasu na alheri wayanda ba na alheri ba ko kamar alheri ka biya musu abin nan da suka tsoro Allah ka kare su duka Allah ka kare mu ya Allah ka ba mu aljanna firdaus al ya Allah ka ba mu aljanna firdaus ala ya Allah ka ba mu aljanna firdaus ala ya Allah ka kare mu daga azabobin wutarka ya Allah ka kare mu daga azabobin wutarka ya Allah ka kare mu daga azabobinka gaba ɗai da mu da uwaye da uwayensu da kakanni da yannai da kannai da ɗiya da iyali da zuriya uwayenmu saboda albarka sunayenka Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa ya Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa ya Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa a boye da bayyana Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa Allah da albarka sunayenka ka taimaki musulunci da musulmai baki daya ka kaskanta kafirci da kahirai baki daya ka tarwata shirka da mushrikai baki daya ka taimaki bayinka masu tauhidi mu ga Allah ka sa mu cikin bayinka masu tauhidi ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiya ka warkar da bayinka musulmi ko ina suke ka gafarta mana ka yahe mana ka taimaki tarayyar Najeriya ka taimaki arewacin Najeriya ka taimaki wannan jiha tamu ka taimaki garin nan namu da ƙauyuka ne almusiran nan tamu ka ƙara mata gudunmawarka da taimakonka Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ka kare mu ka kare makarantun nan ka kare mu ka kare masallatai mu wuraren zaman mu ka kare wuraren ayyukan mu ka kare wuraren sana'o'in mu ka kare wuraren tahiyoyin mu ka kare mu inda duk muka yi ta Allah ka raka mu da kanka kai mana arzikin ta ya lahiya kai mana arzikin dawowa lahiya alherin da muka roƙe ka Allah ka ba mu shi wanda ba mu roƙe ka ba kar ka hana mana zunuban da a tsakanin mu da kai ka yahe mana wanda a tsakanin mu da bayin ka ka dauka mana ka gafarta mana ka yahe mana ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka Allahumma ghafir lana warhamna wa atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رحمن